أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله زامو دورا دقا إند مكفيا آه إذن بممنتاوا آه إند مكفانا آه شي a alkamatul fahal har yanzu yana siffanta shi wannan dokin nasa wanda yake cewa fa'at ba adbara shiya'i shiyahi bisadikin sai wannan dokin nasa ya bi bayan waɗannan dabbobin dajin bisadikin da wani irin kofato mai ƙarfi ko kuma bisadikin da wani irin gudu matsananci hafifin yana mai gaggawa ka gaisar ra'ihi in ka gaishi yana gaggawa nan kamar zubar ruwan sama ne na yamma almutahallibi wanda yake mai kwarara a wannan shine baitin da muka kwana karshe yana magana akan dokin sa taral fa'ara an mustar gabil qadari la ihan ala jadadi sahara'i min shaddi mulhibi taral fa'ara an mustar gabil qadari la ihba la ihan ala jadadi sahara'i min shaddi mulhibi taral fa'ara zaka ga beraye ma'ana zaka ga bera wannan gudun da yake saboda takun da yake yi saboda ƙarfin takawar ƙasa da yake yi taral fa'ara za ka ga ɓeraye ko ɓera an mustar gabil ƙadari daga manisancin takunsa mana ba fa sai ya zo kusa ba a daga nesa ma shine an mustar gabil ƙadari daga manisancin gwargwadon takunsa la'ihan za ka ga wannan ɓeran ya fito fili sai ga ɓeraye duk sun fito fili alajadar sahara'i a bisa kan hanya shine alajadar sahara'i a bisa hanyoyin da suke cikin sahara min shaddi mulhibi saboda matsanancin taku mana shi wannan doki saboda tsananin gudunsa sun yana taka ƙasa tun daga nesa ɓeraye za su rika fitowa daga raminsu saboda mi su tsammanin su ruwan sama ake karya zai cinye musu rami amma alfa'aran nan tar alfa'ara za ka ga ɓera a shi fa'ara suna ne na jinsi saboda haka irin su zomo su ma duk sun ɗauki wannan kalmar alfa'ara ba sai iya ɓera ba irin su zomo irin su gafiya irin su kurege da makamantan irin waɗannan dabbobi ƙanana ƙanana wanda suke shiga rami to duka ana irin kiran su fa'ara to taral fa'ara za ka ga ɓeraye ko irin su zomaye da sauran wannan dabbobi da suke shiga ramin an mustalga bil kadar daga manisancin gwargwadon takon sala'ihan zagan su duk sun fito fili ala jadadis sahara'i a bisa kan hanya ta sahara min shaddi mulhibi saboda matsanancin taku kaji kamar jirgin kasa doki kawai ya taso saboda tsananin taku beraye su ta fitowa a ramukan su kafa kafal fa'ara min anfa ihi faka annama tajallalahu shu'ububu gaisin mu na ƙibi, kafar fa'ara min an faƙihi faka annama ta jallalahu shu'ubu bai gaisin mu na ƙibi, kafar fa'ara za a ga ya da ɓera. Kafa a nan tana bayyana tana ba bayyana ne da ma'anar fitarwa, bayyanarwa, sannan kuma kafa tana zuwa da ma'anar ɓoyewa, saboda haka tana daga cikin abu kalimat. kafar fa'ara za a ga ya bayyanar da ɓeraye, ɓera ya bayyana, saboda min an faƙihi daga ramunsa, saboda ya yi la'akari da mafradin ne lafazin. Ma'anar yi amfani, a lafazin yi amfani, kafar fa'ara sai ga ya bayyanar da ɓera min an faƙihi daga ramunsa. Faka annama kai ka ce, shu'ububu gaisin, zubar ruwan sama, shu'ububu shine kamar tumbukan ruwa, irin ruwa ya taho da ƙarfin nan. shine shubub faka annama kai ka ce shububu gaisin tumbukan ruwan sama ne tajallalahu ya lullube shi shububu gaisin tunkudan ruwan sama ne munaqqibi wanda yake mai bincika ƙasa shine munaqqibi mai bincika ƙasa tajallalahu shine ya lullube wannan ramin in ka ga yadda wannan berayen suka fito kai ka ce ruwan sama ne ya zo ya cika ramin shine munaqqibi mai bincikawa a munakib shine mai bincikawa wanda zai shiga guri dan ya fitar da wani abu shine munakkibi mai bincike eh munakkibi eh fazallal sirani sarimu gama'imun yuda'isuhunna bin nadhiyil muna mu'allabi a fazallal sirani sarimi gamagimun yuda'isuhunna a yuda'isuhunna bin nadhiyil mu'allabi mu'allabi fazalla sai wannan dokin nasa fazalla sai ya wuni lissiranin sarini ga ɓaunan nan lissiran ga ɓaunayen nan assarini wanda suke cikin yashi ga magimu suna wani irin ƙara eh eh suna wani irin ƙara suna wani irin ƙara shine fazalla a sai ya wuni lissira ne ga bakwane assarim wanda suke cikin yashi ga magimu suna wani irin ƙara yuda'isuhunna yana sukar su shine yuda'isuhunna yana sukar su bin nadiyyi da wani irin kafo mai kama da ko kuma yuda'isuhunna yana mai tattaka su bin nadiyyi da wani irin takofato mai kama da ƙarfen mashi, bin nabiyi da wani irin kofato mai kama da ƙarfen mashi, al-mu'allabi wadda aka sanya masa fata, mu'allab shi ne wanda aka sanya masa fata. A, a nan wannan baitin, me yake so mu fahimta a nan? Ya ce fazalla, sai wannan a fazalla sai wannan dokin ya wuni lisiranin sarimi ga bakwanan nan wanda suke cikin yashi ga magimu suna wani irin su suna wani irin ƙara yuda'isuhunna yana mai tattaka su ko kuma yuda'isuhunna yana mai sokar su bin nabiyyi da wani irin kofato mai kama da karfan mashi annabiyyi shine karfan mashi mashi yana da kota yana da karfe kan karfan mai tsinin shine annabi so da haka yana sukar su ko yana tattaka su da wani kofato mai kama da karfan mashi almu'allabi wadda aka sa masa alfowa abin da ake nufi da almu'allab din nan almu'allab fata ce ake samu kamar abubuwan da ake tunanin za su iya fashewa kamar kotar takwabi ko kota ta adda ko kota ta wuka ko kotar mashi kaga abubuwa ne wanda in suka ji wahala aiki ya aiki za su iya fashewa to yadda ake yi mu'allaf din nan shine kamar a hausar mu musamman ta yankin mu na Bauchi yankin mu musamman yankin mu wajajen Azarai Cinade suna ce masa safi safi suke ce masa a hausar mu shine a samu fata danya sai a nannaɗa ƙota da ita ana sawa ko karama karfi duk abin da ba a so ya fashe sai a samu ɗanyar fata ana feɗa abin da aka feɗe in aka ciri fatar sai a samu fata mai karfi sai a nannaɗa wannan abu in aka nannaɗa abu da ɗanyar fatan nan to in ɗanyar fatar ta bushe to za ta rike wannan abin kam saboda haka ba zai fashe da garaje ba ana sawa kotar adda in adda ana yawan aiki da ita to ana samun ɗanyar fata ana feɗa abu sai a samu ɗanyar fata sai a nannaɗe kan wannan addar kotar wannan addar markatta in aka nannade shikenan da ta bushe haka shikenan to zai wahala ta fashe shine wanda kamar kamar in ka kalli tarihin sahabbai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin wannan abin da marenan jaki shine ake cewa kai maka shine wanda farko farkon muktasar farko farkon littafin muktasar kalil yayi magana akan kai maka shine irin wannan mu'allaf din kai maka a lokacin sahabbai radiyallahu ta'ala anhum suna yi takwabi wanda ake zuwa yaƙi da shi to ana samun ƴaƴan marinan jaki in aka yanke ƴaƴan marinan jakin suna ɗanyen su in aka cire ƴaƴan marinan to wannan gidan fatar da ƴaƴan marinan suke ciki sai a cusa ta akan markar takwabi to in wannan ƴaƴan marinan suka rike gam suka bushe to shikenan takwabi yana daɗin riko sannan kuma kotarsa ba ta fashe ba saboda haka aka yi tambaya wa Imam Malik me zaka ce game da kai maka sai ya shiru yace bai sani ba saboda mi ittifakan jaki najasa ne amma kuma ga sahabban annabi radiyallahu ta'ala anhum suna daukan ƴaƴan marinan jaki su sa a jikin kotar takubin su dan kar ya fashe sannan kuma suna sawa saboda ya dadin riko saboda haka yana daga cikin fatawoyin da aka tambayi Imam Malik yace bai sani ba ba kuma cewa bai sani ba tawakkufi yayi shiru yayi yake bada amsa saboda haka in ka in ka kalla farko farkon muktasar za ga to irin wani abin shine mu'alla wanda a Hausar mu dai ana ce masa safi ban san wata Hausar ba safi ake cewa ka samu danyar fata ka sa a ƙarshen ko kara ko a kotar wuka ko a kotar fartanya ko a duk wani abin da ko a kotar takwabi dan kar ya fashe to shine mu'allam eh fazalla sai wannan dokin ya wuni lisiran sarimi a ga bakwanan nan siran shine garken bakwane as-sarim wanda suke cikin yashi gamagimu sai ka ji wani irin sauti yuda'isu hunna yana mai suka su bin nadiyi da wani irin kofato mai kama da karfan mashi al-mu'allabi wanda aka sa masa safi dan kar ya fashe eh fahawin ala hurril jabini wa muttaqin بمدرته كأنه ذا القوم شعبي فهاو على حر الجبين ومتق بمدرته بمدرته كأنه ذا القوم شعبي فهاو آه سوى دنن بقوانا فهاو على حر الجبين فهاو زي غوار سنة فاتوا على حر الجبين أبس ruwan goshinsu ma'ana sai ga suna kifewa a fuskarsu shine fahawin sai wasu ga suna kifewa ala hurul jabini a bisa ruwan goshin su wa muttaqin za ka ga wasu kuma suna jin tsoro bi midratihi wa muttaqin wasu kuma sai ga suna kokarin kare kansu bi mudratihi da wani irin kafan su mai kama da bi mudratihi da wani irin kafan su ka annahu in kaga tsoron tsinin wannan kafan nasu zalqu mish'abi kai ka ce tsini ne na masalla mish'ab shine masalla allura ce babba irin wanda ake dinkin buhu da ita ita ce masalla kamar allura ce ta dinki amma ita babba ce ita ce mish'ab to fahawin su wannan baunayen akwai mai faduwa akan goshinsa alahurul jabini akan goshinsa wa muttaqin akwai kuma wanda zaka ga yana kokarin kare kansa bi mirad da bibin ratihi da kafansa ka annahu zalku abi a kai ka ce kaho ne irin na kaho ne irin na kamar kamar ka annahu zalku abi kai ka kai ka ce tsini ne irin na masalla a wannan baitin da muka fito a baya kan afwan a yuda'isuhunna bin nadi akwai bugun da yake cewa yudami'uhunna eh akwai bugu da yake cewa yudami uhunna ba irin a eh fahawin ala hurul jabini a yudami uhunna yudami uhunna wanda yace yudami uhunna yudaisu hunna yana sukar su yudami uhunna kuma yana musu jinajina yudami uhunna yana musu jinajina shine ayo mutum rauni ta ko ina jini yana zuba a jikinsa shine yudami uhunna wanda a Hausa ana ce masa jinajina in a hausa aka ce an yi masa jina-jina ma'ana an fasa masa kai an fasa masa can can jini yana zuba can jini yana zuba to wanda suka ce yudami uhunna yana mai yi musu jina-jina jikinsu ta ko'ina da jini yuda hunna kuma yana mai suka su mantawa ne akwai duka bugu ina da bugun da duka suke da akwai bugu yudami uhunna akwai yuda isuhunna a wa ada ida an bai na saurin wani ajatin wa bai na shigobin kalla hashimati qarhabi wa ada ida'an baina saurin wa na'jatan wa baina shibubin kar hashimati qarhabi wa ada ida'an wa ada shi wannan a shi wannan a shi wannan doki wa ada yayi gudu ida'an wani irin gudu baina saurin tsakanin namijin bauna wa na'ajatin da ta matarɓauna, wa baina shububi da kuma tsakanin wasu shekararrun ɓaune, kala hashimati idan ka gansu da suke da ƙarfi kala hashimati kamar busasshiyar bishiya, ƙarhabi wacce take ƙarfa. a nan sai ce wa ada ida yayi gudu wa ada yayi gudu ida'an wani irin gudu baina saurin tsakanin namijin bauna wa na'ajatin da ta matar bauna wa baina shububin da kuma tsakanin wani shekararren baune kal hashimati kamar bishiya bishiya tsofar bishiya hashima shine bishiya wacce ta bushe a tsaye idan aka samu bishiya tana tsaye sai ta bushe a tsaye to ta fi ƙarfi ta fi ƙarfi akan saro icen ta kai ka bashi ya bushe saboda haka irin bishiyoyin da suke bushewa a tsaye za ka samu da ka je ka sari icen su gwara ka saro yana ɗanye yana ɗanye ya fi sauƙin saruwa to saboda ƙarfin wannan wannan shi dokin in ka gan shi kalhashi mati kamar bishiya busasshiyar bishiya tsohuwar bishiya wacce ta bushe a sai shi ne kalhashi mati karhabi wanda yake kakkarfa wa faƙulna alaƙar kana saidun liƙanisin fakabbu alaina fadla saubin mutsannabi faƙulna alaƙar kana saidun liƙanisin fakabbu alaina fadla saubin mutsannabi faƙulla sai muka ce alaƙar kana saidun haƙiƙa farauta ta kasance liƙanisin ga mafarauci mana an samu nama shine faƙulla sai muka ce alaƙar kana saidun haƙiƙa farauta ta kasance liƙanisin ga mafarauci mana naman farauta ya samu fakabbu alaina ku ɗaura mana fadla saubin sauran tufafi muɗannabi wanda aka sa mata igiya muɗannab shine igiyar da ake sawa a jikin kaima in za a buga tanti akwai igiyoyi da ake sawa ake ɗaure su saboda in za a buga tanti za a kafa ice in an kafa ice za a kawo wannan mayafin da ake lullaba a lullaba to in an lullaba akwai igiyoyi da ake ɗaure su a jikin itatuwan su ne muɗannab saboda haka fato wannan igiyoyi ne wanda ake yin su da fata shine fa kabbu alaina ku daura mana fadla saubin sauran tufafi mu dan nabi wanda aka sa masa alfuwa fazalla wanda aka sa masa alfuwa alfuwa shine fata wacce aka jeme ta aka mata kala fazallal akufu yak talif nabi hanizin ila ju'jin mislil madakil muqabbabi fazallal akufu yaktalifna bihanizin ila ju'ji'in mithlil madakil mukabbabi mukabbabi fazallal akufu sai hannayenmu suka kasance yaktalifna suna kaiwa da komowa da hanizin da soyayya da gashashen nama haniz shine gashashen nama faja'a bi ijlin haniz fazallal akufu sai hannayenmu suka wuni yaktalifna suna kaiwa da kuma bi hanizin da wani gasashen nama. Ila ju'iji'in, zuwa kirjin wannan doki, ju'iji'in shi ne kirji, ko kuma a ce ƙashin kirji, ila ju'iji'in, zuwa ga ƙarshen wani kirjin dokin, mislul madaki, idan ka ga wannan kirjin dokin, mislul madaki, kamar dutsen nika ne, almadak shi ne kamar dutsen nika. Madak shi ne dutsen nika. ko kuma dutse ne wanda suke suke goge wani abu a jiki madakil mukabbabi kamar dutsen nika ne al mukabbabi wanda aka kwaba shi da turare al mukabbabi wanda aka kwaba shi da turare anan akwai fa'ida da muke so mu cire fazallal akufu sai hannayen mu suka kasance yaktalifna suna kaiwa da kuwa bi hanizin da wani gasasshen nama a larabawa suna da wata al'ada idan doki ana farauta da shi, idan aka buge abin farauta, jinin suka shafa a kirjinsa, suka shafa a kirjinsa saboda mai duk inda aka gan shi a gane cewa wai zaɓaɓɓen doki ne, zaɓaɓɓen doki ne ana farauta da shi har ma yana kashe dabbobin dawa. Sannan kuma in aka ci naman farautar aka yi gashi, a ƙa'ida in ka gasa nama, hannunka zai ɗebi maiko saboda ga zafi ga maiko ga toka hannunka zai datti to suna da al'adar shi ma nan wannan maiko maikon da ke hannunka da datti da sai ka je ka gwaggoke a kirjin dokin saboda mi a wani camfin su cewa ko doki ne zai yi karfi ko dokin za a kara wa karfin dokin karfi ko jarumta ko kuma duk wanda ya ga irin wannan abin a jikinsa ya san doki ne wanda ake farauta da shi shine bihanizin da wani gashi ilaju jin zuwa misalin madaki in ka ga kirji wannan dokin kai ka ce dutsi ne al-mukabbabi wanda ake kwaba shi da tunare madak din nan shine doki ne wanda a wannan dutsi ne wanda a da shine kamar a matsayin injin nika duk wani abu da shi ake gurjewa sannan kuma akwai dutsen da ake yi wanda shine kamar a matsayin kaskon turaren wuta duk wasu turaruka da sauransu a kansu za a sa to misalin budaki kamar dutsen nika ne almukabbabi wanda aka kwaɗe shi da turare in ka ga kirjin wannan dokin ka anna uyunil wahshi haula kibaina wa arhulun aljaza'ul ladhi lam yusaqabi ka anna uyunil wahshi haula kibaina wa arhulun aljaza'ul ladhi lam yusaqabi ka anna uyunil wahshi kai ka ce idanuwan dabbobin dawa wadda aka farauto ɗin kenan haula kiba'ina da suke gefen kiba'ina da suke gefen ita wannan tantin namu wa arhuluna da kuma gefen siradanmu aljaza'u in ka gani kai ka ce wani dutsen wuya ne allazi lam yusaqqabi wadda ba a hukuda shi ba ma'ana abubuwan farautan da suka je suka yi farauta suka yayyanke kawunan namun dawa suka jajjefar idan ka ga wannan idanuwan wannan dabbobin dawan da suka yayyanko naman suka jajjefar da kan to in kaga in kaga idanuwan kai ka ce wani irin dutsen wuya ne wanda ba huda ba za ga za ga idanuwan sun mutu sun yi kurukuru shine ka anna uyunul bashi kai ka ce idanuwan dabbobin dawa haula kiba'ina da suke gefen darbukar mu wa arhuluna da kuma gefen sirdin mu aljaza'ul ladhi lam yusaqqabi kai ka ce dutsen wuya ne Allah zai lamu saddabi wanda ba a huda shi ba wanda ba masa koha ba so da ka'ida in za a yi dutsen wuya akan huda shi ne saboda a sa zare wa ruhuna ka anna min juwasa ashiyatan nu'alin nu'aja na idilin wa muhaqqabi wa wa ruhna ka anna min juwasa ashiyatan nu'alin ni'aja na idilin wa muhaqqabi wa ruhuna sai muka dawo shine wa ruhuna sai muka dawo da yamma ka anna kai ka ce mu min juwasa mun dawa mun dawo ne daga kasuwar juwasa ashiyatan da yamma farauta muka je muka dawo amma yadda muka dawo daga da kaya niki niki kai ka ce kasuwar juwasa muka je ita juwasa wani gari ne a Bahrain wanda yake da kasuwa wani gari ne da yake da Bahrain kasuwa ce amma kasuwa ce kamar international ne kasuwa ana kawo kayayyaki daga hindu daga bangaren indiya saboda haka kasuwa ce wacce take tara kayayyaki saboda mutanen kasashe daban-daban suna zuwa su ci wannan kasuwar saboda haka kasu kayayyakin da babu su a jaziratul arab to an je wannan kasuwar jiwasan ana samu su ma mutanen da suke mutanen indiya da wasu kasashen za su zo su ci kasuwar za su kawo kayan su su sayar a wannan kasuwar su ma mutanen larabawa za su kawo su sayar so da haka tunda kasuwa ce wanda ana tara da wadatattun kaya idan matashiya idan yan kasuwa suka je wannan kasuwa za ga sun dawo da kaya miki miki saboda mai kaya ne wanda ake kawo wanda ba a ko ina ake samun su ba to shi ma sai yake siffanta a lokacin da muka je farautar nan muka dawo in ka gan mu da kaya miki miki akan mu to kai ka ce kasuwar juwasa muka je muka ciwo shine wa ruhuna mun dawo da yamma ka anna min juwasa kai kace mun dawo daga kaso juwasa ne ashiyatan da yamma nu'alin nu'aja muna hawa kan bakwa ne shine nu'alin nu'aja muna hawa kan bakwa ne bauna anni'at shine bauna baina idilin tsakanin kayan da ake sawa tsakanin kwibin dabba guda biyu idilu shine kayan da ake sa tsakanin kwibin dabba guda biyu kamar jaki doki raƙumi irin dabbobi da ake loda musu kaya in aka loda musu kaya za a ga akwai wani kayan an sa shi gefen cikin dama wani an sa shi gefen cikin hagu ko itace ne aka daura akan jaki za ka samu an ɗaure wani gungu wani wani dami ta gefen nan wannan ta gefen nan to kayan da ke gefen guda biyu da gefen hagu da gefen dama shi larabawa suke cewa idilu idilu shine kayan da ke gefen cikin dama da hagu shine idilu haka in doki aka lafta wa kayan haka in rakumi aka lafta wa kayan kai ko ko saniya aka loda wa kaya zaka samu an ɗaura wani kayan ta gefen ciki na dama wani ta gefen ciki na hagu to irin wannan kayan shi ake cewa idilu suna ce masa idilu ne daga adalu adalu shine kamar adalci daidaita abu a idan ka ɗorawa doki ko raƙumi kaya to dole in kana so wannan kayan ya je lafiya to sai ka daidaita nauyinsu a misali idan gefen cikin hagu shinkafa kwano ashirin ka goya to gefen cikin dama in ka sa kwano ashirin da biyu ko kwano ashirin da uku kayan za su sakwarkwace sai ka daidaita yawansu saboda haka duk wanda ya loda kaya akan dabba in baya so kayan ya sakwarkwace to ka daidaita nauyin da ke gefen dama da gefen hagu in ka daidaita su to kayan zai je lafiya in ko baka daidaita su ba to wanda ya fi nauyi zai rinjayo wanda ba shi da nauyi to anan sai kaya su sakwarkwace su zube gefen ciki na hagu ka sa shinkafa kwano ashirin nan gefen ka sa kwano ashirin da biyar in kai garaje ko tafiyar mil ɗaya ba za a yi ba kayan nan za su rushe saboda yadda yake da nauyi shine zai janyo mara nauyin shikenan sai kaya sai ya kife sai ya faɗi saboda haka suke ce masa idilu idilu shine kayan da za a sa ta gefen ciki na hagu da dama an ce masa idilu ne saboda kaya ne wanda ake daidaita nauyin su matukar ba a daidaita nauyin su ba ɗaya ya fi ɗaya to kaya he sun rushe baina idile tsakanin kayan da za a sa gefen ciki na hagu da dama wa muhukibi da kuma kayan da za a sa a cikin jaka muhukibin nan daga haƙibatu ne in an ce haƙiba shine jaka muhukibi kayan da za a sa a cikin jaka ko a sa a cikin buhu a ɗora a bayan dawa dabba muhukib shine kayan da za a sa a cikin jaka jaka ko buhu buhu ma suna ce masa haƙiba wa muhukibi da kuma da za a sa cikin buhu a ɗora a bayan sirdi wara haka dai sun rabli yan fudu ra'suhu a zatin bihi min sa'ikin mutahallibi waraha ka dai sun rabli yan fudu ra'suhu a zatin bihi min sa'ikin mutahallibi wa rukna sai muka dawo e waraha sai wannan dokin namu yauni ka tai rabli kamar bunsuru a tais shine bunsuru namijin dabba tais shine bunsuru ina fatar da an san bansuru mu dai a hausar bansuru muke ce masa waraha sai ya munu shi wannan dokin namu ya kasance ka tai rabli kamar bansuru wanda yake cin tsatsi yanfudu ra'sahu yana karkada kansa ar-rablu shine a wata hausar muna cewa tsatsi nau'in ciyawa ce wacce ba ta fitowa sai an daina ruwa kamar mu a gurin mu in aka sare dawa aka sare dawa idan ta ji sanyi na bazara a jikin tushiyar dawar sai ka samu wasu ciyayi suna fitowa to irin wannan ciyayin su ake cewa rablu ciyawa ce wacce tana fitowa ne bayan an daina ruwa sanyin yanayi sanyi yanayi na sanyi bayan an gama damana yanayin sanyi ne yake sa wannan ciyawa ta fito wadda a wata hausar ana ce mata tsatsi amma akwai wani sunan da na santa da wata hausar na kasa na kasa tunawa bayan tsatsaye ma akwai wani abin da ake gaya mata da Hausa kuma na san wani abin namanta kwanaki har wani daga cikin abokaina na bugawa waya in tambaye shi amma dai tunda karatun ba mu gama shi ba la'alla in na samu samu wani sunan na ita wannan arablu amma dai yanzu wannan da shi ne tsatsi ciyawa ce da take fitowa bayan an gama damana kuma yanayin sanyin yanayi ne yake sa ta fito wata ma za ka ga ciyawar ce sai bayan ta bushe ma ta bushe ma amma daga baya in ta ji sanyi irin na, na lokacin sanyi sai ga ta dawo danya kuma du ta ci gaba da yin ganye shine arrabdu to wara sai wannan dokin namu ya kasance ka tai rabdi kamar doki wanda yake cin tsatsi yanfudu asahu yana mai kakkada kansa azatan bihi saboda yadda yake cutuwa shine azatan bihi wanda yake yana cutuwa min sa'ikin daga wani irin gumi mai wari saboda me a ka'ida idan mutum jikinsa da datti sosai kuma ya zo ya gumi to jikinsa zai rika wari to dokin ku kaji an gaya ma ana shafa masa jini a jiki ana shafe masa maiko a jiki to kaga in ya gumi zai yi wari kenan to shine a zatan bihi yana mai cutuwa min sa'ikin daga wani irin gumi mai wari mutahallibi wanda yake mai tsiyaya وراح يباري في الجناب قلوسنا عزيزا علينا كالهباب المسيب وراها يباري في الجناب قلوسنا عزيزا علينا كالهباب المسيب وراها sai wannan dokin namu ya kasance yubari yana mai tserawa yubari shine tsere tserawa kuna tafiya kamar ana rigirgi a ga waye fi wani sauri shine yubari tsere waraha sai wannan dokin namu ya kasance yubari yana tsere shiljina bi qalusina a gefen qalusina a matashiyar taguwa anan wannan baitin ba laifi mu faɗi wata ka'ida saboda za su ce maka don gada baitin a su a wajen larabawa idan za a tafi farauta ko yaƙi in dai tafiya tana da nisa to a farkon tafiya ba a hawa dawakai raƙumi ake hawa raƙumi ake hawa idan za a tafi yaƙi raƙuma sai a jawo su dawakai kuma sai a hau su a sai a hau kan raƙuma dawakai sai a jawo su me hikimar da take haka idan aka jawo dawaki ba a hau kansu ba ba a ɗora musu kaya ba to ba za su gaji da yawa ba in aka je wajen yaƙi aka kafa sansanin yaƙi sai a sauka akan taguwanni kuma sai a haukan raƙumi akan doki saboda mai shi doki shi yake da gudu fiye da raƙumi kuma sannan shi doki baya tsoron mutane saboda haka in za a yi yaƙi in aka je gurin sai a haukan dawakai sai a shiga fagen yaƙi da shi in an gama yaƙi ma in za a dawo gida duk wani kaya sai a sake ɗorawa raƙumi shi kuma doki sai a ja shi kamar yanzu ne irin tankokin yaƙi motocin da ake yaƙi da sun kaga an ka kula ai ba hawan sa ake ba ma wata wata ma ɗaukan ta za a kan wata motar irin su igwa za a ga ai ba sa ta ba a tafiya da su wajen yaƙi sai dai a ɗora su akan wata motar in an je wajen da za a yi yaƙi kuma sai a sauke su kasa da su za a yi yaƙi in aka yi yaƙi kuma in za a dawo sai a sake ɗora su kuma to haka ake wa dawakai shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce lokacin da aka yi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sanin sa da tsari na rayuwar larabawa sai ce ku leƙa mana ƙuraishawa ku gani shin doki suka hau ko kuma kan raƙuma suka hau da aka leƙa sai aka ce kan dawakai suka hau sai ce to guduwa kan kan raƙuma suka hau ya ce to guduwa za su tafiya gida za su yi tafiya gida za su yi ya ce da kan dawakai suka hau to yaƙi bai ƙare ba ƙarshe gefa za su koma su sake shiri su zo su sake kawo mana hari saboda saninsa a ga al'adar larabawa amma ana cewa raƙuma suka hau ya ce to gida za su koma to haka al'ada take to a nan tun da an zo an yi farauta za a koma gida to za a sauka akan dawakai sai kuma a haukan raƙuma shi yasa ce waraha sai wannan dokin namu ya kasance yubari yana yin tsere-tsere fi jalabi kalusina a gefen kalusina taguwar mu kalus taguwa ce amma budurwar taguwa ita ake cewa kalus amma wani lokacin har dokin matashi na ana ce masa kalus kalus so da haka wannan dokin da ake jansa a gefen taguwa sai yake fama ma ya fi taguwar gudu ya fita guwa sauri shine waraha sai kasance yubari yana tserawa fi janabi kalusina a gefen taguwar mu azizan alaina wanda wannan doki mai girma ne da daraja a gurin mu shine azizan alaina doki ne mai daraja a gurin mu kalhu babi in kaga wannan dokin ken jikinsa kalhu babi kamar macijiya ne musayyabi wacce take mai tafiya kamar tafiyar ruwan sama musayyabi wacce take tafiya take gudu kamar gudun ruwan sama ce sai ya fassara a jikin dokin saboda kyansa kamar macijiya saboda ita macijiya tana da kyau shine kalhu babi kamar macijiya almusayyibi wacce take mai tafiya a a wata nuskar wannan baitin shine na karshe amma a nuskar mu ta gida ya kawo wani baiti wanda in a wata nuskar ne kuma shi suke kaiwa can baya shi suke cewa can baya wannan baitin da zamu karanta yanzu shine baitin da ummu jindibi ta kalla ta ce waƙar alƙamatul fahal ta fita imrul qais kyau sannan siffanta doki da imrul qais yayi da taguwa bai kai na alƙamatul fahal ba wa aqbala ya hawi sa niyan min ilanihi yamurru kamarra ihil mutahallibi wa aqbala yahwi saniyan min inanihi yamurru kamar ra'ihil mutahallibi wa aqbala sai wannan dokin namu ya juyo ya hauyi yana mai gudana saniyan min ina yana mai biyintawa a ragamarsa bayan ya yi gudu sai zamto ya dawo kamar ya sake ninka gudunsa shine wa akbala sai ya dawo ya hawi yana gudana saniyan min ina yana mai biyintawa daga ragamarsa ya murru sai kaga dokin namu yana sai kaga wannan dokin ya murru yana wucewa kamar ra'ihi kamar wucewar ruwan sama almutahallibi wanda yake mai tsiyaya mana sai ga dokin yana gudu yadda yake gudu kamar zubar ruwan sama shine ya murru yana gudana kamar ra'ihi kamar wucewar ruwan sama almutahallibi wanda yake mai tsiyaya saboda haka wannan baitin ummu jindibi ta faɗa ta ce to yafi na imrul qais kyau shi kuma baitin imrul qais shine wanda yake cewa wala saki ulhubin wala saudi darratan wala zajari minhu waqa a wani bin ijman ibi wanda yake cewa a shi imrul qais yake cewa wala saki ulhubu idan ka sa kafafu ka buge shi to dokin yana da wani irin gudu wala saudi darratan in ka masa bulala ma yana da wani irin nau'in gudu da yake wala zajari minhu in kai masa tsawa ma yana wani irin gudu saboda haka ummu jindibi tace ai imrul qais ka wahalar da dokinka ka sa kafa ka dake shi ka masa bulala kai marfawa yace amma wannan yace wa aqbala ya hawi saniya min inalihi ya murru kamar ra'ihil mutahallib yace ai wannan dokin ya funa ka gudu saboda haka wannan shine karshen wannan kasidar a wadda kuma a wata nuskar ko kuma abinda malamai suka sani kamar wannan shine karshen diwani na alkamatul fahal amma kuma daga baya an samu wasu waƙoƙi wanda su ma na alkamatul fahal ne wanda an ƙara da su wanda insha Allah mun tafi karatu daga za mu tashi akan su amma wannan wanda makaranta su ne abin da aka samu daga imamul asma'i imamul asma'i wanda kusan waɗannan waƙoƙi da muke ta mora himma ce ta imamul asma'i wanda shi ya biya tattaro mana su aka samu kuma malamai daga baya a irin su alamatu shantamari suka tattaro mana da su saboda haka wannan shine karshen su kuma zamu tashi a kasidu na gaba wanda wannan na gaban da zamu tashi su kuma ba a wajen imamul asma'i aka same su ba amma su ma na alkama ne sannan kuma abu na gaba wanda tun a farko tun a farkon diwan imrul qais ya kamata na yi bayani akai kuma sai na manta waɗannan kasidu da muke karantawa na shu'ara'ul jahili a duk mawakin da muka karanta kasidarsa to waɗannan ba su kaɗai ne kasidunsa ba imrul qais mun karanta diwaninsa gaba ɗaya wannan iya wanda muka karanta ba wai su ne waƙoƙin imrul qais gaba ɗaya ba za ka iya cin karo da wata waƙar imrul qais ko ba ta ba makaranta ta ba haka nafiga haka zuhairu haka dai duka mawakan da muka karanta waƙoƙinsu amma waɗannan waƙoƙin da muka samu muka karanta su ne waƙoƙin da ba a shakku a kansu cewa na waɗannan mawaƙan ne amma duk sauran waƙar da za ka gani ba wannan wanda muka karanta ba akwai tuhuma a wajen malamai a wajen malaman adabi cewa shin ta wannan mawaƙin ne ko ba tasa ba amma waɗannan kusan an yi ittifaki shine advantage na waɗannan waƙoƙi da suke hannunmu su an yi ittifaki duk malaman adabi sun yadda waƙoƙin na waɗannan mawakan ne. Amma in ka samu wata waƙar da ba ta cikin nan to kuma ita kuma kila waƙala ne. Ita kuma kila waƙala ne ta yiwu ta sance ta yiwu ba ta ba. Saboda kamar yadda aka yi aiki a ɓangarorin ilmomi daban-daban to su ma waɗannan waƙoƙi na larabawa haka aka samu malamai suka yi aiki tukuru wajen ƙoƙarin tace su. Wajen ƙoƙarin tace su a cirewa waƙoƙin da aka danganta wa wani mawaƙi wanda ba nasa ba. E, wallahu ta'ala alam.